lokacin sarki ya kawo wannan rana ta alhamis ashirin da uku ga watan ramadana hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a ranar da ta kuma sha biyu ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul mumtahina sura ta sittin kenan daidai bayan cikin jirgin surorin alkur'ani kuma sura ce da aka saukar da ita a madina bayan hijira ta da ke mata sura madaniya kuma babban darasin suke karantarwa kamar yadda malami shi fi da kai bayan wasu darussa da ke tattare da wannan shine al'adatun yin mu'amala tare da yin adalci bisa tsarin da musulunci ya tsara ga kafirai waɗanda ake yaƙi da su wa ahlus zimmati minhum da kuma kafirai na amana waɗanda ake da yarjejeniya da sulhu da zaman lafiya da su za mu tashi a aya ta sha ɗaya ko yukwatukum shay'un min azwajikum bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنفقوا
bismillahir rahmanir rahim Allah bakin sarki na horo mana hukunci game da mata waɗanda suke musulmi ne da suka baro makka ta dawo madina wanda hukuncin su ya sha bamban da hukuncin da aka yiwu kan shi tun a yarjejeniyar sulhul hudaybiya a shekara ta shida bayan hijira kan yarjejeniyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla da bangaren kakarar makka cewa idan wani ya bar makka ya koma madina annabi ya dawo da shi amma idan wani ya baro madina da sunan ya yi rida ya dawo makka shi ke rikiki mutanen makka kada su mayar da shi to daga baya sai aka cire mata a wannan yarjejeniyar sai jeren gyar waɗannan ayoyin suka zo da bayanin hukuncin idan mace ce ba za a mayar da ita ba sai dai kawai za a rantsar da ita a tabbatar da cewa eh musulunci ya sa ta baro makka ta baro mijinta ta baro yan uwanta idan baiwa ce ta baro iyayen gidanta ta dawo madina domin allah idan aka samu wannan tabbacin to idan tana da miji to ya za a yi a ga an mayar mashi da kuɗin da ya kashe na sadakinta to sannan kuma wani ba zai aure ta ba a nan akalla sai bayan istibra'i sannan kuma tilas sai ya ba ta sadaki kuma aka hada da cewa babu aure tsakanin mumini ko musulmi da kafira kenan shi musulmi ba zai je ya aure kafira ba kashin walakin kimu bi sanin kawatir ba nan kuma sai Allah ya ci gaba da bayanin wani hukunci mai alaka da wancan ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum idan wani abu na matanku suka kucce maku ko ta kucce maku aiwa idan fa'aka mace ɗaya ko fiye da ɗaya min hunna daga cikinsu au shay'un min muhurihinna ko kuma wani abu na sadakin da kuka ba su ya kucce maku dirhami ila al-kuffari suka gudu suka tafi wajen kafirai murtaddatin suna masu yin ridda fa akabatum sai fa gazautum sai kuka farfa da yaƙi sai karawa ta haɗa ku fa'akibtum ko fa'akabtum ko fa'akabtum duk ma'anar da yake mutum na aure da mace musulma kaga duk wancan hana-hanan da wancan hutu duk ba shafe shi ba kuma shi da yake duka suna zaune a madina wadanda tare suka wuri hijira ba suka baro makka suka zo madina firaran da dinihim don su samu su gudu da addinin su samu damar bautar Allah yadda ya kamata dare guda sai ta yarda sai ta kama hanya kawai sai ta juya ta tafi makka da za ta tafi baiwar Allah nan ba ta ce mashi to ga sadakin ka irin ta rage mai asara shikenan ta yi gaba mai yiwa kuma da ta je can su dama ba a tsammanin za su yi wannan tunani ba su yi tunanin to matan nan da ta gudo kila diyar su ce kila yar uwar su ce kila kanuwar su ce da sauransu sai to shi yana aika wa mijinta da wani abu na sadaki to dama ba a tsammanin za su yi haka ba ka'idar haka gare su ba hankalinsu kuma ba dole bane ya iya amfani har ya riski haka to shine sai Allah ya bayar da mafita in wani sashi na matan ku suka kucce suka tafi suka bakku fa akabtu sai kuka yi yaki fa gazautu sai kuka tafi wajen wani jihadi ba dole sai can garin ba amma ko ina kuma kuka je kuka yi jihadi kuma kuka yi nasara kuma aka samu ganima sai dai idan an zo fa'atul ladina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu min al-ganimati to ku diba daga wannan ganimar da kuka samu ku baiwa waɗannan mutanen da matansu suka gudu suka koma wajen kafirai ko matansu suka yi ridda mislama an faku kwatankwacin abin da suka kashe lokacin auren ko kwatankwacin sadakin da suka bayar wannan abin za a cire shi ne a cikin ganimar da aka samu tun kafin araba ganima a ce kafin araba ganima wa da mu an nama ganimtum min shay'in fa anna lillahi ya khumsahu sai a cire wannan tukuna sannan a zo a yi wancan a taqsimul khumasi ko kuma ɗaya bisa biyar ɗin da Allah da manzo za su ɗauka wanda za a cirewa zaul kurba da yatama da masakin da musafin da sauransu da gudanar da harkoki na addini a cikin shi ne kuma za a cire ma waɗannan mazaje da matansu suka yi ridda suka gudu suka bar su ba tare da sun ba su wani abu na sadaki ba da fawatihi alaihim min jihatil kuffari saboda kuccewar wannan kuɗin sadakin ta bangaren kafirai idan kafiri idan kudi ya yi kasan ba zai bayar ba hankalinsu kuma zai aiki su ga dacewar haka ba daka sai Allah ya ja layi kan cewa amma kaddara fa ba za su bayar ba to ku musulmi ku dauka ku bayar yanda aikin nawaye na su ne su ya kamata su bayar diyar ce ta gudu da haƙƙin wani kanuwar su ce ko yar uwar su ce ta gudu ta da haƙƙin wani yar garin su ce yar anguwar su ce yar dangi ce ta gudu da haƙƙin wani to kamata yi a taimaka a tattaru a ga an biya mata wannan hakkin amma a daira ta zuci ba za su yi haka ba Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda da shine kuke yin imani wa qad fa'ala al-mu'minuna ma umiru bihi min al-ibtida'i lil-kuffari min al-ibtida'i lil-kuffari wannan karin bayanin da malai ya ya dauki ma'ana ta biyu ne ta aya ayar na iya ɗaukar akasin haka wani yana zaune da matar shi a makka sai ta musulunta sai ta ballo sai ta gudu ba ma tare da ya sani sai ta dawo madina to da ta zo madina sai aka can aka rantsar da ita ta rantse da allah addini ta gaske kawo ta aka bincika to yanzu shi mijin da kika baro kin baki wani abu ne ta ce ai bai ma san ta taho ba to shine fa'atul ladina zahabat azwajuhum mithla ma anfaq duk da shi kafiri ne sai ce lokacin da ya aure ki ko lokacin da kuka yi aure nawa ya kashe na sadaki sai ya ba ta dinari goma ne sai ya kamilin da dinar goma ai dinar ɗari ya bayar sai ya kamilin da dinar ɗari ai dinar dubu ya bayar ko ma nawa ne dai mithla ma anfaqu din da shi da kalla kwatankwacin abinda ya kashe a lokacin auren wannan mislama an faku sadaki za a kalla idan da wani abu da ba sadaki ba ba dole bane ayi lissafi da shi shine yace ma umiru bihi min al-ita'i lil-kuffari ta hanyar baiwa kafirai idan matan su sun gudo da sunan sun musulunta wal mu'minin da kuma baiwa mu'minai waɗanda mazan su suka yi ridda suka koma wajen kafirai kaga yanzu anan zaka iya musulunci kirari da cewa kayi ta ka kayi ta rabu ko kuma ma ka iya gyara karin maganar ka ce kayi taka kayi na azalimi da azalimi wanda idan shi idan kwabo ko na likafanin kawo ne sai ya taba to su ne kenan su idan su ya bude a kudi za ga yadda Allah ke faɗa game da Yahudawa ga dukiyar sun tara ta mamaki amma kuma alamun talauci da shi suke rayuwa samu kullum akwai alamu na talauci a tattare da su a abincinsu a waye nasu a waye nasu alamu ne daga cikin talauci sun martufi a hadar hukumu daga nan sai aka ɗauke wannan hukuncin Allah ce to wannan hukuncin daga baya sai ce a janye shi sai aka janye shi gaba daya sai ya zamana in dai mace ba ta riga ta ba mijinta wani abu ba kafin ta gudu ta bashi to kawai yayi hakuri yayi hakuri ta zalunce shi gidajen guda biyu ne kuma lahira tan ne karshen hisabi akamul hakimi ne zai jagorance shi to sai ta bar maganar kawai shikenan sai wani karo haka shi ma idan matar shi ta gudo daga madina ta musulunta ta dawo cikin musulmi to shi ma maganar kudin shi sai dai ya hakura da annal hukuma qad tufi'a saboda hukunta riga dauke shi kuma sakara da siyaqu ila zikri mubayatin nisa'i lin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki ya juyar da akalan zance zuwa ga ambatan mubaya'ar mata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da anna mazmun al mubaya'ati domin ita mubaya'a a dunkule ya tasallabu min hunna al'adilla wasidq wal qissa wal adl wal qissa yana kunsar adalci da mika al'amura ga wuraren da suka kamata wal adl li azwajihinna kuma mubaya'ar mace na da buƙatuwar a ƙara dasa mata soyayyar mijinta da tunatar da ita haƙoƙin mijin da kuma yin mace adalci wa ahlihinna da iyalan su matan da suka zo mu baya wal mujtama'il islami da kuma gamayyar taron al'ummar musulmi daukacin tsari na zamantakewar anguwa da gari da karamar hukuma har ma da ƙasa to idan mace ta zo mu baya sai nuna mata nauye-nauye da ke kanta na waɗannan sasanni ko kuma waɗannan bangarori to da shi ne Allah ɗaukin sarki ya yi wannan bayani ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
الله مدوكين سركي يا أيها النبي يا كي ونن النبي إذا جاءك المؤمنات إذا مات مؤمنين سنزو وجنك يبايعنك سنا مك مبايعة suka zo suka ce su ma za su yi mubaya'a mubaya'a shine gabatar da rai da komai da mutum ya mallaka da miƙa shi ga addini da kuma saurare da da'a ga wannan shugaba kuka ce jaddada goyon baya da ma'anar goyon baya annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yake karbar mubaya'a daga maza bayan ya karanta musu koyi musu bayanin sharuɗan mubaya'a kuma sai su yi musafa shikenan mubaya'a ta cika haka ya ka samu wani sabon shugaba ko sabon khalifa to mutane sai su rika tafiya daidai daidai suna shiga suna mashi mubaya'a wanda in ma har wani bai je yayi ba za ga duniya ta dauka to me yasa wani bai je yi mubaya'a ba kenan kila ko na koyan abu a zuciyar shi to idan mata mu'mine suka zo yubayi naka suna maka mubaya'a la an la yushrikna billahi shay'a to ka yi masa mubaya'a da sharaɗin cewa ba za su haɗa Allah da kowa ba wala yasriqna kuma ba za su yi sata ba a ga wannan ai mijinta aka ba kariya eh mace har za ta yi sata to na kusa da hannunta za ta fi saurin tabawa shine kayan miji yanzu miji aka ba kariya da wala yasriqna wala yaznina kuma ba za su yi zina ba kaga nan ba mutuncin ta da namijin da na iyalai da na dangi da na addinin gaba daya su aka ba kariya wala yaqtulna auladahunna kuma ba za su kashe ƴaƴansu ba nan an zo da shi da lafazin aulad inda ya haɗa maza da mata tare da cewa al'adar su a jahiliya shine kashe ƴaƴa mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswadda wa huwa kawi aka ta in Allah ya azurta ɗaya daga cikin su da ƴaƴa mata ko ƴa mace to sai kaga ita shi wanda aka ba macen yana bakin ciki ya shiga damuwa ganin ya je ya binne ta da rai ko ya bari sai ta dan taka ma sannan sai ya binne ta saboda wai ya huta da ga bakin ciki ko kuma daga wai da wainiyar da shi yana ga babu wata fa'ida da za ta dawo gare shi kama kana ya faru fil jahiliya kamar yadda suke aikatawa a jahiliya mai wa'adul banati na rufe ƴaƴan su mata aw bi dafni hinna ahya'a ko kuma binne su ma da rai khawfal ari wal faqr wai dan jin tsoron abun kunya da talauci sannan wala ya ati na bi ne sannan ba za su zo da kiran ƙarya ba yabdari na wanda za su kirkire shi baina aidihinna a tsakanin hannuwansu wa arjulihinna da kuma kafafuwansu ai bi waladin mal'utin yansimu ila zawji ko yansibnahu ila zawji da wani ɗa da aka tsinta ko wani ɗa mara uba wanda za su jingina shi ga shi wannan mijin ووصفه بصفة الولد الحقيقي ووصفه بصفة الولد الحقيقي بصفة تاشد الشيوى داني ناش داني نحقيقة فإن الأمة إذا وضعته إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها ليس أن لا يشي ولا يأتين ببهتان يبترينه بين أيديهن وأرجلهن سبب لما تتحيه فذا لدن يازوني أتكان كفا وتدع النائنتا وشيس أن لا يوانا تلمزج to ba za su zo da irin wannan dan ba sannan wala ya shi na ka fi ma'rufin sannan fi maka mubaya'a kan cewa ba za su saba maka ba cikin duk wani aikin alkhairi fi irin ma'rufin shar'an duk wani abu da shari'a ta ce mai kyau ne su yi maka mubaya'a akan za su aikata shi wa urfun hasarahu min qibali ash-shar'i wa urkun da kuma wata al'adar ko wani aikin wanda aka kyautata shi ta bangaren shari'a wa huwa ismun jami'un li kulli ma urifa min sa'ati llahi wal ihsani ila an-nasi man ce al-ma'ruf shine suna ne ga mamme da ya hada duk wani abu da aka san shi na yi wa Allah da'a da kyautata wa mutane wa kulli ma amara bihi shar'u da duk abin da shari'a ta bada umarnin a aikata auna anhu ko kuma shari'a ta hana aikatawa kan niyahaji kamar kukan mutuwa wa tamziqis siyabi da kuma yaga tufafi musamman an yi masa rasuwa wa jaddis wa sha'ri da kuma dadda ta gashi a dauko albakashi ko wata wuka saboda mata rasuwa ta ta yanke gashi wa shakkil jawbi jayyi da kuma keta wuyar riga saboda wata masifa ta same ta wa kamshin wajahi da kuma ya fushin fuska duka wani al'adu ne na jahiliya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga kafa ba saboda umurnin da Allah ya mishi ne ya isa cewa wallahi a bar kukan mutuwan nan a bar yaƙe yaƙen tufafi miyagun ɗabi'u ne na jahiliya shi yasa addini sai da ya tsayuwar daka sannan ya samu magance su sau da ya zame masa jiki abin alfahari ne ma idan mutum ya rasu a rayuwa da da'ira ta mutanen jahiliya a kirga a yi la'akari a duba a ga suwa da wasu kai mai kuka gwargwadon yawan wanda suka yi kuka gwargwadon yawan wanda suka yaga riga gwargwadon yawan wanda suka yi yakushi gwargwadon yawan waɗanda suka yi ta birgima suka ki cin abinci ta ce gwargwadon girman shi shi yasa sai ka ga balarabe ko mutum ya yi wa matar shi wasiya cewa idan ya rasu to lallai ta yi ƙoƙari ta mai kuka da yawa idan mitu fa na'ini bima ana ahadu ya ce wani miji ke cewa matar shi idan mitu idan na mutu fani'ini lalaki kokari ki sanar da na mutu a duniya bi ma ana halu da irin abin da ya dace da matsayina kin dai san ni yaya in sallah ta mutu yayin bikin al'adun gargajiyar gari ya zo in amma kowa kana bibbi goma ashirin nike maki kin dai sanni to ki nuna ni din dai ba dama ne shine wa shukka minna idza mittu fan'ini bima ana ahaduhu wa shukki alayya aljayba yabnata maliki idan na mutu ki canke ta wuyar rigunan da za a rasa sa maki ana kawo maki labarin na mutu ko kina ganin na mutu kina gidan rigar da ke jikin ki ki farka ta yan uwa za su taru su sa maki wata ita ba ki farka ta kamar kiyaga 20 30 40 kai wannan ya take jin shi ne sai an sa sai ta yaga kaga wannan ai jahiliya ce zalla shi yasa annabi ya tara mata ce wallahi me kukan mutuwa in bata tuba kafin ta mutu sai da aka je lahira za sa mata wannan narkakkiyar dalma sannan fatar ta za a mayar da ita wata irin cuta da ake ce mata jaram cuta ce da ba ta son wani abu mai karka karfe ko zafi zafi ko kaushi kaushi ya rika taba ta to sai mai da fatar jikin haka kuma sai dauko rigar dalma a sa mata kaga tun anan masifa ta gama kai mata masifa to annabi Allah ya ce to duk macen da ta zo za ta yi maka mubaya'a ka jaddada wannan banda waɗannan wala ya shi na kafi marufin idan sun yadda ya rasulallah fa baye hunna kai maka mubaya'a ai haka muke so annabi sallallahu alaihi wasallam fa da zalika sallallahu alaihi wasallam bil qawli annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata duk abin da aka faɗa din nan a magance shi da waɗannan mata da suka zo musulunta walam yusafi wahidatan minhunna bai yi musafaha da ko mace ɗaya a cikin su ba ko mace ɗaya bai gaisa da ita ba alhali idan namiji ne ya zo yace za yi mubaya sai ya rike hannu shi sai a karanta mishi bulugul mubaya sharuɗa da ƙa'idoji da abin da ya kamata ya kiyaye na mubaya kuma ba karanta mishi ba yanzu aka yi musafaha ita ke nuna to mubaya a ta cika kenan ilimin shi ta ce yanzu ko a zamanin ta kamar da dangwala kuɗa sai ka je ka bi layi tun safe har a zo sai ka dangwala mu da kayi mu baya kenan Allah iya sani na wannan mutumin duk bannan da yi muna tare sai dai idan ta juye ko to kuma kaga idan ta juye ba za ka zaɓe shi a sakan kan ba ko ya baka umara ko me ya maka ba za ka zaɓe shi a sakan kan ba tunda dai yayi dama kayi ne da kyakkyawan zatuwa can to kuma dai al'amari ya fito fili shi a wurin shi ba wannan kyakkyawan zata waɗannan mubaya'at din lokacin da aka yi fatihu makka shekara takwas bayan hijira tun a cikin garin makka sai aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mata na nan za su zo su yi mashi mubaya shi ke aka ce to su suka zo wasu matan duk sun rufe fuskar su da niqabi saboda ba sa so su iya hada ido da shi saboda tsintsi na tsiyar da suka ya baya daga ciki kuwa ba kamar hindu ta zumbulo hijabinta da niqabinta ta rufe fuska annabi ya ce masu sharadin wannan mubaya'a Allah ya na billahi shay'a ba za ku yi shirka ba daga ta yi shirkar ma suka bani so da duk abin da ya faɗa a cikin burudul mubaya'a sai sun yi comment yace ba shirka da ta shirkan ma suka baro shi yasa yanzu gashi sun zo sun karbi addini sun musulunta kaga yanzu ba su da sauran wani abu na damuwa yace wala yazni wala yaslikina kada su sata sai hindu ta ce a to ya rasulullah ka sun kauce ina da magana anan sai nabi ce na ji murya kamar hindu ta ce ita ce ita ta dauki nauyin ta'addancin da aka yi aka kashe hamza ita ta ɗauki ne wannan ta'addancin a Uhud kenan to ba za ta so su iya haɗa ido ba amma kuma ga gaba ta zo dole ta yi magana sai ce ina ji kamar hindu da ce ita ce ita to me zaki ce ta ce mijinta bakin marowa ce abu su kenan biloniya ne amma makeken tsayuwar daka yake a yi lissafi mu nawa ne a gidan nan a yi lissafi gari gongo nawa da kwankwalaci nawa zai masu tuwon safe da na yamma da na sa'i da da na dare har da kwankwalaci to da tsafin iya lissafi to da ka in ta ba da budget ka'ida da ya rage sai to za a ba da komai da komai dubu biyar sai ba ta dubu uku sai kimanin jinku na mata kuma ga kayan aikin fa a tare sai ce to ya rasu lamiji na matsolo ne ina da wata formula da nake da ita tun a jahiliya in ya ban sai in zagaya so in kara bai sani ba yaya wannan na bai sai dai wannan ne ba dai to kaga yanzu ita ba ta hukunci da sauran ma mata in ya ba ta ya rage hannu ya rike hannu tana da store din makullin store sai ta rako shi har gate Allah ya kiyaye hanya in an sauka ai mana fulakin eh ka gane ai nisa sosai ko da za mai taraka a jaka ko eh a tabbatar oga yayi nisa dan a dibi wanda zai isa ba ta laifi ba wala yasriqna wala yaznina matan nan suka ce la ya rasu lamunan da yaya ne daga ganmu dukkan mu yaya ne to yana zina ne ya ba ta zina su a lokacin su sai baiwa kaskantacciya wanda bai wuce a yi mata farashi iri ɗaya na akuya a ciki ba ya ta yi zina zai ta ba ya rasu lalla ai wannan ma ko baka kawo shi ba mun wuce wurin amma kuma ka ga hikimar Allah ko bugar da aka kawo shi a Najeriya ma yayin ke yi eh ƴaƴan nema a Najeriya tun ga ta nuna baiwa ma wa za ka nuna sai dai baiwa ta ma'ana mara mutunci take yi ta zama baiwa to wala yaznina wala ya abinna wala ya qatunna auladahunna annabi ce kar ku kuskura ku rika kashe yayan nan ma inda ta ke daga hannu ta rasu laina da magana yace me zaki ce me magana ta ce ba ku kashe yayan mu mu muke daukar cikin su mu rene su mu haife su mu riƙe su mu ciyar da su mu shayar da su mu girmar da su sai kun haɗu da su a badarsa bayan sun girma sun kawo amfani ko kashi inda wanda za a yi wannan wa'azin ku za a yi mawa'ai ku muke kashewa bayan sun girma mu kuma muke renon su sun suna kanana annabi kawai sai ya mata dariya ya wuce wa ya ce su sai mata da me ya kai su da za ta tambaye ta ko wannan tambayar kuma yan jarida ne za su yi mata a waje to to to first lady me ya kai ku badarta me ya kai ku ko ba ta da amsa shi kuma aka ce to ya kai ya kashe su ya ce Allah ne ce ya kashe su kuma da mai magana to Allah ne ya sa shi shi kuma balla ba ce mashi dan me to haka da abin da ya kawo sai ta zo ya ya ya haka wala ya ce naka bi ma'ruf suka nuna mashi yadda ake zamantakewa da sauransu to annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo bai gaisa da kowa ba saboda baya musafaha da mata da kanshi yake cewa tun da yake bai taba gaisawa da mata ba kuma wannan shine shi'ar na musulunci shine shi'ar na muru'a kuma shine sima ta addini kuma sima ta mai manufa a lahira ba gaisawa da mace ko mukamin duniya suka ba ka karka gaisa da kowace mace in sai ka gaisa da ita ta karɓa mukamin mukamin ban za ka tsine miki ka dawo gida so ba wani da zai je ta gaisawa da mata ba gaisawa da mace idan in taron matan akwai yarka ko ko matarka ka zo convocation an ce za a ba wa mutum ɗaya ko biyu certificate kuma kai ne oga za ka mika mata ku gaisa sai ka ba jami'a ka ce to a ciro yarka da matarka su su zo su karba shi din ma ya kamata kai wayan jarida bayani dan ba haka ban kana da addini yanzu nan kuma za su bata ka annabi sallallahu alaihi wa sallama wa lam yusafih wahidatan minhunna bai gaisa da kowa ba a cikin gamayyar matan nan kowace haka ya karanta musu ga buhudul mubaya'a ga ka'idoji ga yadda ya kamata a kiyaye shikenan ya ce to kowa ta tashi ta tafi wastaghfir lahunna Allah Allah yace kuma ka nema masu gafarar Allah ka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta musu zunuban su da kurakuran su da ma irin abin da suka baro ko suka wuto na laifuka waɗanda bai kamata a ce sun aikata ba a rayuwa ta kafirci inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai aw ai huwa muttasifun bil ghufrani war rahmati Allah a kullun yana mai siffantuwa da gafara da rahama yaghfiru liman yaghfiru lahunna ma salafa shi mai iya gafarta musu abinda ya gabata ne aw akhsa'ana fihi ko suka yi kuskure a cikin shi wa yarhamuhun wa yarhamuhunna kuma zai iya musu rahama wa yusibuhun ko yusibahun kuma zai iya ba su gwaggwaba ko kuma lada mai girma ثم عقب على عن جميع ما تقدم في السورة بقوله تعالى sannan Allah ya bi baya da dunkulallen bayani game da abin da surar ta kunsa cikin abin da ya gabata faƙala bi qaulihi ta'ala da fadin shi madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
الله ملوكين سركي يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني لا تتولوا قوما kada ku taɓa jibintar wasu mutane ghadiballahu alaihim waɗanda Allah madaukin sarki ya yi hushi da su waɗanda Allah ya riga ya tsine masu ya yi fushi da su ya nuna abinda suke rayuwa a kai mummunan abu ne da wa'annan mutane kada ku jibince su kada ƙauman gaziban zafi a daidai kuma da yahudu su ne yahudawa sun mu an matsu suna ne almagazubu alaihim waɗanda aka yi fushi da su don ko a fatiha ma sunan su kenan ya Allah ka yarda mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su siratal ladina an'amta alaihim ba hanyar waɗanda kai hushi da su ba kuma ba hanyar batattu ba almaghdubu alaihim sune waɗanda aka yi hushi da su sune yahudawa me yasa Allah ya hushi da su wata al'umma ce da suka san gaskiya da ma'anarta ta gaskiya amma suka fantare mata suka yi aiki da ita su da tsantsar taurin kai ne da rashin ladabi da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala su kuma kiristoci su ne azzaluna batattu su kuma jahilai ne da ma'anar jahilci sai son bauta za ka kira su su wayannan batattu to da jahilci suke bauta su kuma waɗannan aka kira su da sunan waɗanda aka yi fushi da su saboda sun san gaskiya sun yi aiki da ita ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس Allah ya ce ضربت عليهم الذلة wayannan mutane an riga an buga masu kaskanci yahuda an riga an sa musu tambari na kaskanci ko da yaushe ka gansu suna tare da wannan kaskancin ba za ka taba ganin su ba illa bi hablin min Allah face akwai wata igiya da mutane suka daure da wata igiya da Allah ya riga ya makure su da ita ko kuma Allah ɗaukin sarki ya take su a wurin wa hablin minan nas ko kuma wata igiya daga wajen mutane ko wata igiya daga wajen mutane wa duribat alaihim dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma an buga musu alamu na talauci za ga ba yahude in kana da sabin manyan mawadatan duniya za ga akwai su a ciki ka dauki kowane ɗaya kai nazarin shi jikin da baya nuna cewa akwai wannan tarin arzikin gashi nan dai a gashe ba mai a dafa ba romo naka yi interview da shi sai ka ja sai shi bai cikin wani abu na natsuwa hankalin shi a tashe yake abinda bai zo ba shi bai ma imani da zai zo ba amma kuma shi ke tara mishi da hankali sai ganki wani lokaci a firgice wa duriban alaihim zillat wal maskana wa ba suka koma da gazabin min Allah da wani hushi daga Allah sari alkawari su ne yahudawa kenan cin amana su ne yarjejeniya ba ta da kima a wajen su zumunci bai da matsayi a wajen su sai tsabar zalunci da bakar kiyayya da ta ce danna a can danna sai adawatan lillazina amanu yahuda wal ladina ashraku wayannan yahudawa za ga su suka fi kowa tsananin nuna wa musulmi kiyayya to sai aka ce waɗannan mutane kada ka jibince su kada ka yi soyayya da su kad ya isu min al-akhirati sun yanke kauna da samun ladan lahira wanda bayanai da aka tattara da gare su sun nuna haka hatta na wannan zamanin sun yarda da cewa akwai yaki da zai tsakanin musulmi da kafiri kamar yadda ta barci ingantattun hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun yarda musulmi ne za su yi nasara saboda suke kan gaskiya shi yasa ma bishiyar allazara sadu suka yawaita shuka ta a nan yankin falastin inda suka kwata yan mamaya da baba kere saboda ita kadai ce bishiyar da ba za ta tona masa asiri ba amma dai waɗannan bishiyoyi ba za su iya ba su kariya ba waɗannan bishiyoyi ba za su iya ɓoye su ba bal za a ci nasara a kan kaga sun yarda da cewa su tsarin da suke a kai ba addini ba ne wanda za a bauta wa Allah da shi shi yasa yahudanci za ga ba addini ba ne ƙabilanci ne shi yasa ba a shiga don yadda suke da kaifin bakin nan da makamin cin zali da bashi mai ɗaura mutum aidar duniya ma shugabanninmu da duk sun shi yahudancin don a ba su bashi ko a rage masa bashi ko a ƙara masa bashi kama su addinin su ba a shiga ko ka zo ka ta kai ce ba sa son ka sai wanda aka haifa a ciki wanda aka haifa a cikin ma sai wanda uwa matan su ta haife shi ba wanda namijin su ya haifa ba in namijin su ya je ya auro wata mata da baba yahudiya ba ta haifa mashi yaya ba za a yi su shiga ba ko an zaunar da su a garin ba za a san sirrin yahudawa na hakika ba saboda ba a yadda da cewa masu ƴaƴan shi bane zai iya wa kawai tamfelan da ta yi a waje wanda su suka koyar da duniya ta yi ita kuma ta makale da shi kama kaga ita mace babu yadda za ta iya raba dan da ta haifa wala yatina bi buhutani yaftarinahu baina idihinna wa arjulihin ita ba za ta iya raba kanta da shi ba to sai malamai suka ce in muka lura da wannan ayar ai kamar da kace an yi maimayin abin da aka buɗe ayar da shi ne ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku da suka yi imani kada ku riki makiyina makiyin ku a matsayin masoyi nan kuma aka ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur sai malamin suka ce ayoyin da bambanci ayar farko tana maganar dukkanin kafiran duniya ne wannan kuma tana maganar zallan yahudawa ne wa'annan yahuda suna can a ayar farko to me yasa kake bai sana suna da sharri plus kowane kafiri masharranci ne amma akwai wanda masharranci normal yahuda ko masharranta plus ina ku ko ta na'ura ta fito ga an sa plus ta dara wanda kake amfani da gida tana da tsarin waɗansu abubuwa za ta yi to tana da wasu facilities tsari akan abin da aka saba ne to su waɗannan kafirar ƙarye su waɗannan yahuda ƙarye su min al'akira sun yanke kauna da maganar lahira saboda sun tabbatar da cewa ba za su samu komai ba na lada ma'ayyafe ne bi ha tare da cewa suna da tabbacin alkiyaman nan fa za ta zo suna da tabbacin manzon Allah nan shine na gaskiya da ina ne sai dai sun kafirce mashi ne saboda taurin kansu وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ma ilmihim bi sadiqihi tare da sanin da suke da shi na cewa shi gaskiya ne kama ya isal kuffarul ka'inuna min ashabil qubur kamar yadda kafiran da ke rayuwa tare da su a daidai lokacin suka yanke kauna da cewa yan uwansu da suka tafi kabari ba za su dawo ba kowane kafiri ya san cewa dan uwan shi da ya mutu ba zai dawo ba shi yasa da an yi mutuwar sai dai ka dana ta wasu tsare-tsare amma babu sa ranar da zai dawo ke to yanzu a kai shi mutuwa ne shikenan za a sa ranar binnewa shikenan za a fitar da activities na binnewa shikenan za a sai kaza za a sai kaza ai ta lissafi amma da za a gama karanta arrangement din sai za a kuma an ce sai kuma death din da zai dawo ba kuma a nan kasar akwai masu tsaface tsafacen su na al'adu ko wanda yan an gaba komai gawar ita za ta tashi ta je kabari amma kuma ta tashi ba za a ce kuma to ta wuce ɗakin ta ba ta wuce gidanta ko ga wuce ofis ko a wuce shago saboda wannan tashin a satirin awwali ne eh shedan shedan ba abinda ba zai iya ba shedan na an ka karanta al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ibnu taymiya ya kawo misali masu tarin yawa na awliya ash-shaytan ne da suke musu irin waɗannan kalasimin ko wasu abubuwa kawai sai a gayyato shedan a bauta mashi a bashi abin da yake so a cika mai sharuɗan shi da ka'idodin shi sai zo ya abin da yake khariqun ne lil ada ya saba wa al'ada sai ka hango mutum kawai a sama yana ta tafiya da dan keken shi a sama kai ba ka hango titi ba kuma amma shaidan ne ya bashi titin yake takawa tunda ba mutumin kirki bane ya zama auliya wa shaitan to kafirai sun yadda da cewa duk wanda ya mutu akwai abin nan din akwai abin nan ba zai taba dawowa ba duk wanda ya riga ya tafi ya riga ya tafi kenan annahum ilaina la yurja'u wanda ya tafi lahira ya je barzahu bai da zai ya dawo to kafirai sun san yahudawa sun san haka kama yadda kuffar kuffar min ashabil kubur ay al-makaburina waɗanda aka binne waɗanda aka saka su a kaburbura min khairil akhirah idza turadu alaihim maqa'idu na daga mafi alkhairi waɗanda za su shaida ce a lahira wannan ma'ana ta biyu kenan muminai sun riga sun sallama da cewa duk wanda ya wuce ko duk wanda ya tafi ya tafi kenan shi ma ba zai dawo ba idza turadu alaihim maqa'iduhum min al-jannati musulmi ana abin nan su ana nuna masu mazaunin sa aljanna su kafirai kenan mana wannan yana nuni ga cewa a ce inda kafiri yana da wani iko na ya iya dawowa to da lokacin da Allah a cikin kabari ya nuna mashi masaukin shi na aljanna ya ce ya kafiri an ce mar da kuka baka sani ba an ce wa ma dinuka baka sani ba an ce wa man nabiyuka baka sani ba to shikenan wuta za ka je amma in kafin ka je wutar sai a buɗa mai aljanna sai ya hango ni'ima ya ga jin daɗi ya ga darshe ba ta ce da ka yi imani da nan za a kai ka to kaga da zai yi wuya dawo da ya dawo ya yi imani shi yasa za ga kafin mutuwa da ma ya roƙa amma dai ba ya abu rubin ba to ko da cikin kabarin ma da ya san in ya roƙa za a dawo shi fa yasaddaqa wa yakun min salihina to da yayi to sai a nuna mishi masaukin shi laukanu amanu da a ce sun yi imani to da wa ma ya shiru na ilaiha minan nari sai kuma nuna wasu inda za su tafi na wuta saboda rashin imanin su wakila ma'ana kama ya sal kuffaru ayal al-ahya min al-kuffar ai kamar yadda waɗanda suke da rai cikin kafirin min ashabil quburi na daga mazauna kusa da kaburbura ayyarju ilaihim cewa sun san na kusa da kaburburan nan na cikin cikin kaburburan nan ba za su dawo gare su ba wannan magana kala ul hasan al-imam al hasan al-basri ya fada wa qatada da al-imam qatada wa kala mujahid al-imam mujahid ibn jabr yake cewa al-ma'ana ma'anar kama yasal kufar min ashab al-qubur shine alladina fil quburi kafirai kama yasal kufar alladina fil quburi kamar yadda kafiran da ke cikin kaburbura suka yanke kauna an yarji'u ila dunya kan cewa za su dawo duniya kenan yanzu ba wai kafiran da ke duniya bane suka yanke kauna cewa kafiran da ke kabari za su dawo a su kansu kafiran da ke kabarin su ne suka tsara yanke kaunar cewa tabbas ba ba fa za su dawo ba sun riga sun san sun tafi sun riki abin da suka aikata iftatahat suratu wannan surar ta bude bin nahya an ittikhad al-kuffar awliya da hadi game da rigar kafirai a matsayin badadai ko masoya wa qataman ta cike bi misli zalika da misalin haka ta akidar da adami muwalatihim don karfafa rashin rikon masoya wa tanfiran lil muslimina anha da kuma kore musulmi daga irin wannan soyayyar wawa ala milwa da rajil ajazi ala sadar wannan salon zancen ya yi kama da abin da masu balaga suke cewa mayar da farko a mayar da ƙarshe a jona shi da farko rajul ajaz ala sadar shi ne ka ɗauko zance ka an tara maka talakawa da ce kai musu bayani a kwantar musu da hankali a sa musu buri al'amura sun kusa kyautatuwa sai ka fara musu da noma na damina lura da cewa yanayin gari ya canza aikaza aikaza gaza da ka tike bayanin ka je maganar lafiya ka je maganar kayan more rayuwa ka je maganar wutan lantarki can kuma sai ka sake tukewa da maganar noma rani ta ce to kayi rajul adal ala sadar ko kuma da ka faro da noma kai ta tafiya kai ta tafiya sai ka nada zancenka da samar da taki ko taraktoci da kayan noma ta ce kayan raddul ajal ala sadar ka ɗauki ƙarshenka ka sake jona shi da farkon zancenka kenan ƙarshenka yana da munasaba da farkon zancenka to irin shi ne Allah madaukakin sarki ya yi amin haifin ma'ana irin wannan ana yin shi ne ta bangaren ma'ana ba ta bangaren lafazi ba wallahu a'lam wa ahkam Allah madaukakin sarki shine masani kuma shine mafi iya hukunci da kaddara al'amura za mu shiga suratul saffi wadda take suratul saffi madaniya suratul saffi an sauka da ita a madina wa hiya arba'atu arba'u ashara aya tana da ayoyi goma sha hudu ne wa mawdu'u har ra'isi babban abin da ke karantarwa bayanu da jihadi bayanin cewa sai an yi jihadi annabi yake cewa in muka yi watsi da al'amarin jihadi to za mu ga kaskanci da lakatar hanci a wajen wanda bai isa ba in muna wurin ba yake yake inuwar ke za ta baya a tumbilina wa akattum aznabal bakari wa razitum bizar'i wa taraktumul jihada fi sabilillah sallallahu alaikum zulla la yarfa'uhu ankum hatta la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum latin dai kuka rika cinikin ina cinikin ina yana da nau'uka da yawa akwai irin cinikin da akan yi galiban da ma'aikata galiban da ma'aikata ake yi ka zo shago kai bashin dubu goma kake su sai mai shago ya ce maka shi bai da kuɗi sai ya ce to amma ka sai katan ɗin taliya mana dubu sha shida shikenan sai ya siyar maka da katantin taliya dubu sha shida ba shi sai ku rubuta sai kuma ya sayi wannan katantin taliyar dubu goma da kake nema ba shi sai zama wai shi a wurin shi bai ba karancin kuɗi ba taliya ya sayar maka dubu sha shida ba shi kai ne ka ga dama ka sayar mashi dubu goma za ga wannan nau'i na cinikin ya'ina amma ya halatta ka yi da wani ba ka je can wurin ka karɓo bashin takardun taliya dubu sha shida ka tafi wani mutum a can ka kai mashi dubu goma ba ka cire ba ba ba kai cinikin ina ba kawai rashin wayo dai kaɗan nuna eh an samu wa ɗan musulun basira ta yanzu malam mai hadari ko tun da dama gida ka kai aka ci ka ga da ta yi amfani to annabi ya ce dai kuka yi irin wannan cinikin kuka rike kiwon shanu kowa kiwon shanu kuka amince da noma kowa ya koma noma da kasashen turai manoma daban har binninsa ake masu a daji ta tafi dajin binnin gwada sai a gina manya-manyan gidaje da yalwatacciyar wutar lantarki da isasshen network da gidajen mai da otal-otal kawai manoma kawai za su zauna a wurin ga ka ga gonarka mai hekta dubu biyar din nan ga airport ga duron-duron na feshi da duba gonarka to kaga kai manomi ne ka yi tumatir ka samu wasu budget na wata jihar ma duk cinikin tumatirin ka ne to in mutane suka yadda da noma kowa ya koma gona nabi ya ce kuma wa taraktumu da jihada shine muhallu shahid kuka ada maganar jihadi aka ci mutuncinku aka keta alfarmar addininku kawai sai ku ba da ɗaya kuma tun sai a mara su da aka ce aka mare su ko a tsohon al'asa ba alƙawari haka jizo ya faɗa musu ce duk mai bi na gaskiya in wani ya zo ya mare ka bisa zalunci a kumatin dama in dai kai cikakken mai bi ne ka bashi na hagu ya ƙara kama kaga yadda rama suke kaga ba masu bi ba ne masu kora ne akwai mai bi akwai mai kora ko su da alamun sun zama masu kora to wannan surar za ta yi mana bayanin jihadi wasu daƙin wa'adi da kuma gaggata alkawari fiye a cikin shi Allah ya alkawari in dai wata al'umma ta yi tsayuwar daka ta yi jihadi wallahi alkawarin ta ya taimake ta wallazi na jihadu fina na nan wa fawa'idihi da kuma fa'idodin jihadin da a wannan surar zamu ji samarat din shi lil ummatil islamiyya ga al'ummar musulmi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
to Allah madaukin sarki yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai ya tsarkake Allah ay nazzahu ya tsarkake Allah fa ji abi ma duna man sai aka zo da ma koma bayan man a cikin jerin giyar asma'ul mausula wal asma'ul mausula tagliban lil akthari domin amfani da mafi rinjaye wa huwa al azizu Allah mabuwayi ne fi mulkihi a mulkin shi alhakimu mai hikima fi sun'ihi a aikin shi Allah mulkin shi buwaye ne fa'alun lima yuridu sannan alhakimu fi sun'ihi shine ya kyautata halittar komai sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun
ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani lima taquluna ma la tafalu dan me kuke aikata abinda dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa fi talabi da jihadi wajen neman jihadi wannan lokacin da rayuwar makka ta kunci da tsanani ga kafirai suka zo suka ce ya rasulullah ka roki Allah dan me ba zai sharanta mana jihadi ba mu rage zafi mu rage damuwar mutanen nan cutarwar ta yi yawa Allah ya ce lokacin da aka farlanta musu jihadin bayan yi hijira da yawan su suka juya baya kuma suka ce eh tun da an wo an baro garin ai ba yanzu ma ya kamata a farlanta jihadin ba dan me za su faɗa haka to dan me za ku rika faɗa abin da ba za ku aikata ba lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗar abin da ba haka yake wannan kuma ba ya takaitu bane kawai ga jihadi ba ya takaitu ba ne kawai ga jihadi ya shiga cikin komai don me za ka alƙawarin abin da kasan ba za ka yi cikawa ba don me za ka faɗa abin da kasan ba haka yake ba don me za ka ba da shaida ta ƙarya don me za ka ce za ka yi alhali kasan ba za ka yi ba ko kasan ba za ka iya ba don me don me don me don me duk ga suna kamar yadda yake a suratul bakara nan ma an ja kunnin mu kada mu rika faɗar abin da ba aikata shi za mu yi ba na'am كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون yace kabura mafatan ai azuma makata zargi ya girmama Allah wadai ta bunƙasa cikin wannan al'amari inda Allah a wajen Allah an taqulu ma la taf'alu ku rika fadar abinda ba za ku aikata ba ai inna Allah yabghudu al-qawla bila fi'l Allah na kyamatar mutum ya faɗi maganar da ba zai aikata ba Allah baya son haka a idan ka faɗa to ka tabbatar ka tsaya ka aikata
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسول to sai Allah madaukin sarki yace inna Allah lalle Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili yana son waɗanda suke yin yaki don daukaka addini saffa halaka kaunihim saffa musamman lokacin da suka shiga cikin sahun fafata wannan Allah ya yana matukar son su ayyan surhum yana taimakon su wa yukrimuhum Allah na girmama su a daidai irin wannan yanayi ka annahum zaka gansu kai ka ce su bunyanun wani gini ne marsusun da ya damfaru da juna bulo ya shiga bulo tubali ya shiga tubali mulzaqun wanda ya manne babuhu ala badin sashin shi akan sashi sabitun kuma wanda ya tabbata wani ba zai gudu ba wai ganin cewa ai za a taba shi a banza da suna kokari ne mutum ya kai dauki shi a taba shi ko da dan uwan shi zai iya tabuwa ko da dan uwan shi zai iya jin ciwo to irin wannan abin da suke Allah yana son shi wa hada ta'limul lil muslimina wannan koyarwa ce ga musulmi kayfiyatan istidadi irin yadda ake shiri da kimtsi da tanadi da muqabalatul aduwi domin haduwa da maki da ya kunu saffa na daidai su zama a cikin sahu-sahu wa hatta ma ala zalika kuma Allah ya fadaitar da su ga yin haka ya Allah yusa'idu man yaf'alu Allah yana taimakon duk mayakan da suka yi sahu-sahu wa yansuru yana taimakon mayakan da suka yi sahu-sahu suka gyara wa lam takun hadhihi al-kayfiyya qabla al-islam ma'rufa 'inda al-kitabi wannan salam da wannan yanayin ba sanannen abu bane a wajen al'ummar eh jahiliyar larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su san cewa za a yaƙi ana tabu ba haka suke zuwa kawai ta ci barkatai a watse to daga nan a ci nasara ne a kan su ko ya za ta kaya shi kenan ba dai su abinda ya yi musu zafi don ba su san maya ake yi ba amma da aka yi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ba shi wannan salo da wannan dabara kuma har yau kuma har yau matukar musulmi suka tabbaka wannan to akai nasara inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna saffa din da ya fada to saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan akwai tambaya guda daya yake cewa malam me hukuncin yin ta'ajjudi a a musulunci sannan me hukuncin yin ta a jami'i sannan wani shawara za ka iya ba wa 'yan uwa akan yin tahajjud a wannan kwanaki goman karshe na ramadan Allah ya maida malam gida lafiya to wannan matsalar ina ga yayi tambayar ne saboda ana ta tattaunawa yanzu ko amma tattaunawar ba wata tattaunawa bace mai mai tsanani tattaunawa ce tsakanin hujja da rashin hujja to haka ba wani abu mai tayar da hankali bane wanda za su fito su ce ai kwata-kwata fita tahajjudi ko yin shi a jami'i bid'a ne wata kuma yazo yace ai kwata kwata ma babu shi wannan duka magana ne jahilci su kuma wanda suke magana zaka kwata kwata ba su kawo hujja ba irin abun nan ne na molanka kai ma inda in ka bushi iska eh fika yayi maka ƙara sauti ya lafa zaka yi faɗa ma abin da yafi wannan ka tobara amma tahajjudi sanannan abu ne akwai shahadi ne wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yabata rabbuka maqaman mahmuda in ka samu dan jafa'i sai ce maka ta hannu da ake nufi to ina zaka kai da barka da lakum fi rasulullahi uswatun hasana zaka yi kawo wuri ɗaya da yace karmi shine kawai zai yi in an ce tahajjudi ba ta da bambanci sosai da qiyamu ramadan shi yasa suke daukar hukunce hukuncen qiyamu ramadan suke hada cikin salatu tahajjudi ta wurare da dama in an ce qiyamu ramadan ita ce sallar da ake yi bayan faduwa rana kafin baccin dare sai ta kiyamu ramadan kaga tarawih kiyamu ramadan ce kenan ita kuma tahajjudi ita ce sallar da ake yi bayan faduwar rana kuma bayan an yi baccin dare sai a farka cikin dare sai a je a yi ta hukunce hukuncenta irin waɗancan ne sai dai galiban ita ana so a tsawaita karatu asali in mutum yana da nishaɗi zai iya ba zai samu karayar gwiwa ba shedan ba zai yaudare shi ba yayi a gida ya bi amma matukar zai rasa nishadi ba zai iya yi da yawa ba ba zai iya yi yadda ya kamata ba sai ya zo masallaci an yi jami'i ko ya zo masallaci ko ya zo masallaci yayi shi kadai in yayi tayi ko kuma ya zo masallaci inda jami'i yayi ta a jami'i shi ma yayi wannan ita ce matsayar fatawa malamai na fatawa ta jinar da'ima gamayyar malamai masu an fatawa ta saudiya har ma a cikin fatawa suke cewa dukkanin malaman duniya sun yarda da wannan to kaga wanda ya fita dama Allah ya saba malamin duniya bane eh malamin Najeriya ne da malamin gunduma kuma daga Ramadan sai Ramadan kuma bai yi a farkon Ramadan sai an kusa goman karshe akar makalla in ba za ka yi ba dole bane ka sha maganin bacci ma ga likitoci nan suna da shi da na allura na kwayoyi in ka zuba wani akunu in ma ka tambayi masu shaye-shaye nan za su iya faɗa maka na baccin awa 48 su suna da shi kawai ka sha kai ta baccinka tarawihin ma jama ba dole bane duk ka batta in kai isha kawai shi kenan ai wani mutum ya ga cewa annabi ana yi ta idan sallai shi da makatubati ko kawai sa wannan takalmin naka je lahira kuma farin lakka ta cika aka ce ina na bilawa za ka yi waya kanka wa ma zalamta na walakin nafsaka zalamta ka zalunci kanka ne shi yasa Allah ya ce waɗanda ba sa nafila ya kira ka azzalumai bai ce ba zai sa ka aljanna ba bai ce ba zai sa su aljanna amma azzalumai ne saboda ba su da waye ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهي ظالم لنفسه شيء mutumin da yana yin farilla duk farilla da aka dora mishi yanayi amma baya nafila kuma yana aikata ayyukan sabo zalimul li nafsihi kenan wa minhum muqtasid muqtasid kuma duk farilla da aka dora mashi yana yi amma baya nafila kuma baya zalunci duk abin da aka haramta mashi baya yana kiyayewa amma ya ci ya farilla kawai yake yi in ka kulla alƙawari zai cika in ka bashi amana ba zai ci ba ba zai maka ƙarya ba ba zai cuci wani ba ba zai gulma ba bai annabi manci bai hassada amma fa daga farilla sai farilla to wannan shine wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati shine mai yin farilla yayi nafila ya kaurace wa zanubai kaga da Allah ya kawo lissafin sai ya ce jannatu adini yadkhuluna to an aka rama Allah ba dole sai kai ba ko ba ka karya gwiwar wasu ka ce ai bid'a ce ai bai tabbata ba an yi rubuce-rubuce masu jarin yawa wanda ya rubutu musamman ar-raddul muktasar ala man ankara salatar tahajjud raddi na ilimi a takaice to da ba bukatar sai kai dogon zance mai tafiya a titi ma da bai je makaranta ba da ya ji aka ce bilayin zai bilayin inda ake tahajjud su haka abinda ake bukata mu ce amfani da goman karshen ya dage yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi annabi sallallahu alaihi wasallama farkon azumi yakan ɗiba wani lokacin shi da ya ba ramadan wani lokaci kuma ya hidindimin shi goman karshe na shigowa sai ya tattaro waɗancan ragowar lokuta da ya ba hidindimin yau da kullum duka sai ya ba ramadan ya zama na ɗari bisa ɗarin lokacin shi na ramadan ne kwata-kwata faɗin watan ya cika shine awa ɗari biyu da arba'in ku kai da ɗan awa ɗari biyu da arba'in in sayan su za a yi nawa nawa za a saya ka je ka tambayi ma'aikatan gwamnati ta dinda ba maka ɗaya bisa ukun albashin su shi ma kuma sai ka zo awa takwas takwas ko to wannan ka kaddara ya masu kudin gora duka to kaga mutum zai kokari ya ga yayi duk iya abin da zai na yayi ibada in mutum yana da nishadi da kwarin gwiwa da dagewa da tsawaitawa da himma a gida in yi a gida yayi tayi amma in yace a gaskiya ba zai iya a gida ba ko ya bude Qur'ani ma bacci zai dauke ran da kire raka'a biyu cikin minti 15 ya tashi ko cikin minti 10 tayi Allah ya karba ana fatar ya dace to amma bai kai kuma wanda ya tsawaita ba wanda zina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda ya mujahada ya dage yayi abu da yawa to shikenan inna ma hiya amalukum fi halakum to da mu yi amfani da damar mu roki alkhairin duniya da lahira fatar Allah ya azurta mu da dagewa da kuma dacewa wa alaikum assalam wa ya hada eh wannan matsalar an tattauna ta dabba din gaske har ta zama kamar tijal irin sawa kafar wando daya tsakanin mala albani da ismailu al-ansari shi mara albani yana ga da jawabin nan salatu tarawi da tahajjudi duk farashinsu da abinda yake nufi duka salloli ne na nafila kuma ana yin su ne daga bayan faduwar rana zuwa hujjowar alfijir kuma ya tabbata annabi baya wucewa a kiyamun lailin shi baya wuce raka goma sha uku duk da wuce Imam Albani ya ce matukar ka cinye slot ɗinka na raka'a sha uku a salatul tarawih to ba ka ba kiyamun ba ka ba wata nafila da daddare ba ka ba tahajjudi shi kuma da Ismail Ansari ya ce ai ya kalla abun ta fuskoki da dama wasu riwayoyi wanda ba da Albani ya kwanje min su ba tabbata ba wanda kuma suka tabbata an shafe su dan wancan abali na tarjihi sun fi karfi amma ta kai Ismail Ansari bai sallama ba kuma da yawan malamai sun goyi bayan daga cikin hujjojin da ya bayar shi ne annabi cikin dare baya wuce raka'a goma sha uku amma aisha da kanta ta ce amma fa karka tambaye ni kansu zai iya fara nafila tun karfe goma na dare ba zai bari ba sai dab da gudowar alfijir don ya samu lokacin yin sahur sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe uku awa shida a raka'a sha biyu in kai ma za ka iya awa shida a raka'a sha biyu madalla fatar albani ta biyu in ba za ka iya ba to shi annabi ya ɗiba kwanti kwaliti ko ko kuma sai mu ɗibo kwaliti a kwanti su da aka ce sa ba za mu malikiya suka ce za ka iya yin an raka'a arba'in saudiya za ka suna yin ashirin da tarawihin dama 23 ne wannan suran tarawih an shigo goma karshe yanzu kuma yana nan sun fara abin nan tahajjud shi kuma zuwa ya raka a goma ko na abu mai kama da haka kuma duka bai fita da'ir abin da shari'a ta halatta hana ba so da haka mutum zai iya yi tarawihi bai kamata mutum ya sakaci da ita ba sannan dare yayi kuma ya sake tashi ya zo kuma ya sallata ta hajjuri duka a roƙi Allah dacewa wa alaikum assalam wa rahmatullahi a wannan bai kamata ba a sa speaker za a takura mutane da yawa bai kamata a sa speaker ba in za a sa speaker a sa iya na ciki kawai sai su yan cikin masallacin su na waje kuma ku kyale shi wanda ya ce ba zai fito ba yana da yanci yana da haƙƙin a kyale shi ya baccin shi Allah kadai ya san me yayi kuma Allah kadai ya san irin alakar shi da Allah subhanahu wataala to da kare kamata a takura al'umma ba da irin wannan eh ba hujja bane dan wani yayi wani abu na kuskure ba za ka ce kai ma bari ka rama ba ko kai ma ka hana wani bacci to wannan ya tashi daga addini kenan ya zama daukar fansa wato kuma irin shi zake mutum ya je wajen wanda ya daukar mafansan su biya shi da abu ilal ladina kuntum turawuna hau faltum lahu la yasam da shi assalamu alaikum na eh shi an baki wayannan damai baki yana maganar shi dan wayana da wasu damai baki ne wanda zaka abubuwan da yake sun mutu iyaka shaidan yi Allah ya bashi wannan damar ya roƙa kuma Allah ya bashi ya ce kuma ya je ya kai kuma yana yi zai iya tashi zai iya bacci da maga ta aljani kuma aljanu da ma suna da wannan shi kuma yazo ya tsara da irin nashi ya roƙi ma kar a kashe shi har abada har a tashi duniya Allah ta ba zai yi ba zan dai bakka har zuwa busa kawo kai ma sai ka danta da mutuwa sannan a tashe ku gaba ɗaya sannan a yi hisabi yana da irin waɗannan damar har a lahiran za ga ya je ya roƙi Allah a ba shi dama ya yi wuta bayani ya Allah wadai da su ya ja kullun su ya ce kar su ƙara haɗa shi da su ko su zarge shi bisa abin da suka yi na sabawa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.